الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna ƙadar jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kamo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna goma sha tara ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a kidan miladiya yau goma sha biyu ga watan uku shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi domin ci gaba da karatu wannan littafi mufsidatul qulub a wannan masallaci namu mai albarka jami'u abdullahi bin abbas radiyallahu anhu muna fatan Allah maɗaukan sarki ya ƙara haskaka zukatanmu da imani da kyawun ayyuka ya kuma azarta mu da karɓa Allah kuma ya tsare mana imani daga abin da zai ruguza mana shi har mu sadu da Allah muna cikin tsarki da tsafta da kuma kyawawan ayyuka muna nan a cikin gaban da ke bayani akan irin cutar wanda bin son zuciya ke haifarwa da irin wato ainihin abin da yake gadarwa mai muni a rayuwar duniya da kuma ranar tashin alkiyama satin da ya gabata mun ji cewa bin son zuciya na tafiyar da hankali yana tafiyar da ilimi muka buga waɗansu misalai cewa idan mutum ya sa son zuciya sai ya ɗauki baƙi wani lokaci ma baƙin ƙirin sai ya rika faɗin cewa fari ne ko fari fat sai ya rika ganin mutane ba su gane ba mutane suna mishi dariya suna zindan shi suna mishi gwalo suna nuna shi shi ko yana nan yana ganin ai duk ba su gane ba wa yau nike musu to san zuciya kenan shi yasa idan aka sami mai san zuciya sai kaga mutane suna zargin shi da yawa amma shi nan yana nan yana ganin ba su gane abin da yake yi ba to haka nan kuma duk wanda aka jarabce shi da son zuciya sai Allah ya jarabce shi ya batar mishi da ilimi kana iya ganin mai ilimi ya san Qur'ani ya san sunna amma in ya sa son zuciya son duniya ko neman suna ko neman mulki ko neman wani abu daga cikin romo na duniya ya shagartar da shi ya rufe masa wannan ilimin to sai kaga bayanansa ba sa hukunta ilimi sai kaga bayanansa suna hukunta jahilci sai kaga Allah ya kwace mishi ma nagartacciyar fahimta Allah ya kwace mishi ingantaccen tunani sai kaga mutum da kake ganin shi da ilimi da ƙwarewa gurin iya bayani sai kuma ga ya koma yana rawan baki har mun karanta maganan al'imam ibn qayyim da yake ba da bayani cewa wani mutum ya zo gun shekul islam ibn taimiyya yake gaya masa cewa mu mun fahimci cewa idan mutum ya kasa tantancewa ko kuma ya ƙi tantance kuɗi masu wato wato jabun kuɗi daga ingantaccen kuɗi ya ƙi tantance su saboda ha'inci ya rika hada jabu da masu kyau to uquban da Allah ke masa shine sai Allah ya haramta mishi magana kan gadin kuɗi in da ya iya kasuwanci sai Allah ya ruguza kasuwanci saboda ne saboda ya sa ha'inci sai Allah ya haramta mishi ma yadda ake kididdige kuɗin yadda ake sarrafa kuɗin yadda ake haɗo kan kuɗin sai Allah ya cire tallafin shi a kai wannan na daga cikin sirrin da ya sa za ka ga mutane da yawa suna samun tasgaro a bajin kasuwanci idan mutum yana kasuwanci yana ce riba daga lokacin da ya fara ha'inci a cikin kasuwancinsa yana haɗa jabu da mai kyau duk a matsayin mai kyau yana yaudara yana ha'intan mutane to sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya haramta masa gane yadda ma kan kuɗi suke sai ya kasa ƙididdige su ya kasa haɗa kawunansu ya kasa yin abin da ya kamata ballantana ma ya yi samu riba sai ga mutum ya kanyi ba wai muna cewa duk wanda ya karya tattalin arziki iya dalilin kenan ba amma wannan na daga cikin dalilan da ke sanya Allah ya karya mutum a cikin babin kasuwanci to da wannan mutum ya faɗi wannan magana sai shakul islam ibn taymiya sai ya ce to haka ma a addini yake duk wanda ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka nan Allah ke kwace iliminsa yake kwace hankalinsa sai kaga malami sosai bijimin malami amma ya koma sahuhu ya koma mashiririci ya koma dan bambadanci ga malami har malami a ilimi amma kuma shi ke rike mai 'yan siyasa takalma shi 'yan siyasa suke tafiya yana musu yana musu yana musu kirari sai kaga ya zama kaskantacce gashi malami har malami amma haka ne 'yan duniya suke sarrafa shi yadda suka ga dama su ɗora shi akan ajandansu kuma ya je ta yi su zo ya riƙa raka su yana nema yana roƙonsu yana bi yana lallashe kwanan da suka ci abinci ga kuma ilimi har ilimi wannan alama ce da ke nuni akan cewa mai ilimin nan ya ha'inci Allah da manzansa ko dai ya ɓoye gaskiya ya ƙi faɗi ko kuma ya karkatar da ƙarya ya ba ta goyon baya da irin ilimin da Allah ya ba shi ko wani abu mai kama da haka ko kuma cikin ukuban da Allah zai masa sai ya haramta mishi aiki da iliminsa ga ilimin amma sai ga kowa ya gane cewa malam wani to qaulun bila amalin ne akwai ilimi din ilimi amma babu aiki ba za ka yi mu'amala da shi kai fatan Allah ya ƙara haɗa ka mu'amala da shi gobe ba saboda mummunan hali sai ka ga har a gidan aurensa mamatan shi suna Allah wade da shi ga kuma ilimi har ilimi sai ka ga makwabta suna Allah wade da shi ga ilimi har ilimi sai ka ga duk wani wanda ya mu'amala da shi to sai ga ya fi kokawa akan irin mu'amalan da ya masa sama da yaba kyawun ɗabi'un da ya gani daga gare shi kuma ga ilimi har ilimi in ka ce lacca akan falalan sakin fuska zai iya maka awa biyu ya yi lacca a kan falalan kyauta zai iya maka ya yi lacca a kan falalan kaza ya macca a kan abu kaza amma to ina aikin ke tare da shi babu sai dai ya faɗi to wannan na daga cikin manya-manyan uban da Allah subhanahu wata'ala yake ma wanda ya ha'inci Allah da manzansa ya san gaskiya ya ɓoye ko kuma ya karkatar da ya ɗauko ƙarya ya sanya mata riga da wando ya shafa mata mai ya fesa mata turare domin ya kare irin muradunsa to yau inda zamu tashi la'akari da cewa yau ne insha Allah ta'ala zamu rufe karatun nan gabaki daya sai kuma in Allah subhanahu wataala ya nufaci mu da kaiwa ba Ramadan amma bari mu karanta abin da Allah ya kaddara malai ce al-insilahu min al-iman dun shu'uri bidhalik cikin irin munanan tasirin san rai shine yakan sa mutum ya fita daga cikin imani ba tare da ya ya ya fadaka ba sai mutum ya fita daga cikin imani yana ma iya kafirta kenan ba tare da ya faɗa ku da yin haka ba yake cewa ƙala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحاس أو تتركه أو تتركه يلحاس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون waɗannan ayoyi a cikin sautul araf Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su Allah ya ce watulu alaihim kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka labarta musu ka karanta musu labarin allazi atainahu ayatina wani mutum wanda muka bashi ayoyinmu Allah ya sanar da shi littafi wannan mutum ya zo ne kafin zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma Allah ya shaida ya bashi ilimi kaga duk wani malami da kake gani a yau bai sami shaida daga Allah cewa ya sami ilimi ba sai dai ku ne mutane kuke cewa kai malam wani na da ilimi wannan malam wani na da ilimi amma wane ne Allah ya bashi shaidan cewa yana da ilimi kaga mu anan ai ba wani malami da zaka iya nuna ka ce malam wani Allah ya shaida kana da ilimi to shi wancan mutumin a wancan zamanin da ya zo kafin mu Allah subhanahu wataala ya shaida cewa atainahu ayatina Allah ce mun sanar da shi ilimin littafi to kaga wannan ba karamin bijimin malami bane kenan ba karamin bijimin malami bane saboda har Allah subhanahu wataala ya shaida lalle ya bashi ilimin littafi sai dai abin bakin cikin fansalakha minha sai ya sanca kanshi daga wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi dama ilimi a biyu ne da sani da sifantuwa da abin da aka sani shi ke hukunta mutum ya sami ilimi to shi sai ya wadatu daga guda ɗaya sai ya wadatu da sanin kawai amma sifantuwa da abin da ilimin ke hukuntawa fa fansalaka min ha sai ya fita daga wa'innan sufofin bai sufanta da su ba da haka ilimin kenan bila amal akwai tarin ilimi amma babu babu aiki da ilimi Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa atba'ahu shaytan tunda ya koma irin wannan matsayi sai shedan ya ribace shi shedan ya bi shi ya danne shi ya galaba a kansa fakane min al-ghawin sai ya zama cikin batattu cikin halakakku cikin tababbu ghawaya bata ta fada masa Allah ce walau shi ina inda mun ga dama la rafa'nahu biha an koma babin mashi'ar Allah subhanahu wata'ala wato wannan tun azaliyin Allah Allah madaukakin sarki shi hukunta haka walau shi ina da mun ga dama mashi'ar mu da taso to la rafa'nahu biha da mun daukaka shi da waɗannan ayoyi da aka bashi da Allah yadda ya azurta shi da ilimi sai kuma ya azurta shi da aiki da yadda aka azurta shi da ilimi sai azurta shi da aiki walakinahu akhlada ila al-ard sai dai Allah ya faɗi sababi da ya sanya ya fada cikin tadewa da halaka sai ya ce akhlada ila al-ard shi ya doge ne a cikin ƙasa wacce ba a hawahu ya bi son zuciyarsa da aka shi rayuwarsa ga baki ɗaya ban ƙasa zai rayu ne ƙarƙashin abin da zuciyar shi take so ta yadda da shi in yi aminta zai yi ko da ba gaskiya ba in kuma bai abinta ba ba zai yi ba ko da gaskiya ne don son zuciya ke shi ne a halar da illa ardi wacce ba a hawahu sai kuma bi son zuciyarsa sai Allah ce to misalinsa fa masaluhu misalin wannan malami ka masalil kalibi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas in ka kai mishi farmaki yalhas zaka ga kare na nan naga yana haushi wa in haka ne auta turuku ko kuma ka kyale shi yalhas za dai ka kare na haushi shi kare duk ran da ka ganshi duk lokacin da ka gan shi yana wannan haushin nashi dan irin wannan numfarfashin da yake harshen shi a waje shi ne tadan kare ko ka bige shi ka ce za ka ɗauki wani abu ka kwala mishi zai gudu ne da yana yin wannan shashekan in ma ka kyale shi yana kwance haka za ka same shi yana wannan shashekan wato shi dai akan al'amarin duniya kawai kaifi ɗaya ne shi duniya kawai ya sani ko akan al'amarin duniya ko akan al'amarin lahira shi dai abin da ya sani kawai duniya ya za a yi a samu duniya ya za a yi a tara duniya ya za a samu matsayi da ɗaukaka a duniya amma dangane da hanyar Allah fa ba abin da ya dame shi kamar yadda kaga wannan karam shi ba shi da wata tada sai dai wannan wato ainihin numfarfashin da ƙaramin haushin to haka nan shi ma yake ko kai mishi wa'azi ko kai mishi wa'azi ko ka nuna mishi gaskiya ko kar ka nuna mishi gaskiya ta daɗe ne kawai duniya yake so sai Allah ke cewa zalika masal qawmil ladina kazzabu bi ayatina to duk wanda ya fada cikin irin wannan matsalan wanda san zuciyar shi ta kai ga irin wannan matsalan ba abin da ya dame shi da hanyar Allah ko abin da ya shafi aqidarsa ko abin da ya shafi ibadansa ko abin da ya shafi mu'amalansa kawai shi duniya ce yake kallo wannan aƙidan za mu goyi bayanta in za mu samu duniya za mu yaƙe ta in babu duniya ciki wannan ibadar za mu goyi bayan ta inda duniya za mu yaƙe ta in babu duniya wannan kyawawan ɗabi'un za mu goyi bayan su inda duniya in babu duniya za mu yaƙe su to wanda ya faɗa cikin irin wannan bala'in Allah ce to wannan misalin waɗanda suka karyata ayoyin Allah kenan kenan mutum ya kafirta shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin a cikin nawaqibul Islam da ya kawo abubuwa guda goma da duk wanda ya yi su ya kafirta ya kawo wannan a gaba ta tara karɓi wannan abin karɓa karɓa ne kaka ba shi kuma karɓa shi kenan ya kawo ta a gaba na tara wanda ya tasa duniya kadai a gaba ba ruwan shi da musulunci la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bihi baya karantar musuluncin ba kuma ya aiki da musulunci ash-shaykh muhammad bin abdulhab ya kawo wannan daga cikin nawaqidul islam abin da ke warware musuluncin mutum duk wanda ya fada cikin irin wannan ya fada cikin kafirci ya yarda me la ilaha illallah ba ta ita yake yi ba inda duniyan shi zai kalli la ilaha illallah in babu duniya ba zai kalle ta ba muhammadun rasulullah inda duniya zai kalle ta in ba duniya zai yaƙe ta sallah inda duniya zai kalle ta in ba duniya zai yaƙe ta wannan tabi'an kafirai ne ko da mutum yana la ilaha illallah inda ya fada cikin irin wannan ya fada cikin kafirci na ce muku na taɓa ganin irin wannan na taɓa baku misali labari a nan wani bawan Allah ne zama ya kai shi ƙasan ingila ya zo Najeriya ya daɗan gaske a ƙasan ingila ingila ne ko ina ne ingila lokacin da ya zo Najeriya ba zan manta lokacin da na gan shi ana gaisawa da shi a lokacin nan kwanaki kaɗan ne ramadan ina jin ko kwana ɗaya ko biyu da aka gaisa da shi a kowaɗansu a wurin sai ake tambaya ya shirye-shiryen zuwan baƙo kun sa hausa suna irin wannan gaisuwan ai ko in an ganka a farko farkon ramadan a ce ya baƙo sai ana tambaya ya shirye-shiryen zuwan baƙo aka ce alhamdulillah sai ce wani baƙo ne yake tambaya aka ce mishi azumi azumi kamar yaya bai gane ba aka ce azumin watan ramadan watan ramadan kamin yaya shi bai gane ba aka ce a azumin watan ramadan da ake duk shekara ana azumi na tsawon wata ɗaya ya ce oh a shahar yanzu ana nan ana yin wannan abin ku lura da kalmar irin wannan istigrabin ya yi oh a shahar yanzu ana nan ana yi bi ma'ana shi ya mamanta da wani rukuni daga cikin rukunin musulunci wai akwai asiyam wallahi wannan kafirci ne shi ne abin da malam ne ke magana a kai an talike mu duniya ne kawai an je ingila kila an je neman kuɗi ne an samu aiki tun ana sallan ma an ma dena sallan azumin ma da ake yi an dena kar wani ya ce ato ai zai je ji labarin ganin wata to a duka irin wannan ci gaban da aka samu duk 'yan shekarun nan ne kawai kun tuna lokacin da alhazanmu idan sun tafi aikin haji yaushe ma aka yi arafa ba mu sani ba sai in sun dawo aikin hajji suke gama na ranar arafa ai bai daɗe ba sai in an alhazai sun dawo ne sai su ce ai mu mun yi arafa ranar kaza ne to a lokacin ne za mu sa ranar arafa babu wannan social media ɗin android ɗin nan ma wayan nan babu ita waya sai dai irin landline ɗin nan shi ma gidan wane ne da wane ne da shi ba zan manta ba shekaran farko da na tafi Saudiya 1998 kenan na yi waya a makwabtanmu inda suke da wayan ƙasa na yi waya muke neman a gaya ma mahaifiyata zan kira ta lokaci ka zan yi magana baiwar allan da na kira ta a waya haka ta fita anguwa a ranar duk wanda ta gan shi jama'a ku taya ni murna wane ya kira ni daga madina duk wanda ta gani a ranar nan sai ta gaya mishi ku taya ni murna an kira ta ne daga madina ku lura wai har abin a shelanta ne ta roƙi mutane a taya ta murna a taya ta godiya ga Allah wai ina son in nuna maka ne cewa a wancan lokacin babu irin wannan ci gaban da kai kake gani sau da haka babu wani waya babu wani social media balantana a san ganin wata ko a san waye da haka ya manta da addinin musulunci ga baki ɗaya to wanda ya manta da azumi kana jin zai tuna da sallah wanda azumi wanda ka dubi da yadda musulmi ke shauƙin zuwan azumi ko ba dan Allah ba ko da dan zai addu'a Allah ya karba haka wanda yake sun kosa da Ramadan ne saboda su yi addu'a to amma shi ya mamanta da shi to shine irin kafircin da malin ke magana duk wanda son zuciyar shi ta kai ga ya manta da musulunci la ya ta'allamuhu wa la ya'malu bihi to wannan ya fada kofar rida ya koma kofar kafirci Allah ka shiryatar da mu Allah ce fa qasasil qasasa kissanta musu wannan kissa la'allahum yatafakkarun ko sa yi tunani su gane hadarin san rai ka gane cewa duk inda san rai yayi yawa kafirci na shigowa duk inda san rai yayi yawa munafinci na shigowa yanzu nan muna tare da malam bakar gashi muna magana da Dr. Tukur Almanar gab da magariban nan yake gaya min ya turo min a waya ban buɗe ba da muke magana a kan yanayin zaɓuɓɓuka muke magana cewa ai zaɓen nan kaifi ɗaya ne tun da ta gama raba kanta lissafi ne ɗaya a tara da ɗaya zai baka biyu ne wanda ya ce maka uku ko hudu ko ya ce ɗaya a tara da ɗaya ya ce maka zero to bai buga lissafin da kyau ba shi ne sai ke gaya mani irin yadda aka samu wani bawan Allah a Jos. Wai musulmi ne, ya je ya raɗe wurin kafirai, yana gaya musu ga hanyoyin da za su bi su ƙulla ma musulmi makirci. Ga irin sharrin da za su ƙulla ma musulmi, zai su ƙulla musulmi da ɗan takarar da musulmi suke so. wai yadda za a yi a kayar da wannan ɗan takarar ya je gurin arna ne yana gaya musu abin da za a yi shi ne ku ce kaza ne ku ƙulla mu musulmin cewa ne ai wannan ɗan takarar da suke so wai an yi da shi in ya ci zai yi kaza zai yi kaza zai rushe guri kaza zai mai da shi masallacin juma'a wai yana ba su irin stratejin da za su bi su ƙulla mu musulmi makirci to jama'a ku gane meye munafinci munafinci shine koyi kafirci da bayyana musulunci kuma cikin alamun shi shine duk wanda ke fatan kafirci ya danna musulunci ko kuma mafi karanci yana murna in kafirci ya danna musulunci yana jin zafi in musulunci ya daukaka kan kafirci to wannan munafiki ne kafiri ne dabi'an kafirci ne to duk me ke kai su ga haka hawa san duniya ne da san rai san rai ne kawai position yake kallo in an ci gwamnati za a bashi kwamishina misali sai ido mutum ya rufe wallahi ɗazu muna muna taro na malamai malam musa sahabi ya zo yana bayani akan matafiyanmu akan wannan siyasa wato da ya ta fito da waɗansu abubuwan da yake kwata-kwata mu ba ma kalli wannan janibin ba wallahi ba mu kalli wannan janibin ba mu mun kalli janibin eh mun san adawan kafirai da mu kuma mun san yadda kafirai suka haɗa kai wuri ɗaya kuma mun san ƙur'ani ya ce mana wallazina kafaru fa abdum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir mun yi wannan bayanin kwanaki cewa kafirai suna jibintan junansu suna kaunan junansu suna hada kai in abiya taso to ku musulmi in ba ku yi wannan ba to sai an samu fitina mai girma a ban kasa da banna mu irin waɗannan jawabi din muka kalla amma da ya ɗauko yana tsatsefa bayani akan waɗansu al'amura wanda mu hankalinmu ma bai koma can ba. To, gabaki ɗayanmu wanda ke wurin, ina tsammanin mun kai mu ashirin da wani abu a ƙarƙashin majalisar malamai. kowa sai da ya shuru babu wani da wanda suke ganin ai muslim muslim din irin mu kenan kaifi daya da waɗanda suke da tawili suna ganin ga irin nasu fahimta wallahi da ya gama bayani kowa ya shuru ba wanda iya kawo wani bayani wanda zai ruguza abin da ya kawo kawai a ƙarshe dai abin da waɗansu 'yan uwa suka iya cewa to gurin bayani dai mutane su tsarkake bakunansu kar su katarta 'yan uwa musulmi ya ci alikin kenan to amma kana iya kawo mu wani musulun musulun sai wani ya ce musulun musulun ɗin banza ko ba samu wani ya ce maka ma yahudanci ne wannan musulun musulun ɗin kai ne kake ɗaukan musulun musulun a banza amma shi Allah yana girmama musulmi al-muslimu akhul muslimu la yuzlimu wa la yahqiru wa la yukhdhilu kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ta bayani kuma qur'ani yace huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum amma mu yanzu nan saboda kawai hawa kawai mas'alan nan kawai ta me zan samu ne cikin mutum ɗari da suke wannan faɗan mutum casa'in da tara a kan kawai abin da za su samu ne ƙila mutum ɗaya ne zai ce maka ya kawo maka wata shubaha wacce take ƙila ita ma ba shubaha ba ce wani ya ce maka wata wani cigaba aka samu musulun musulun ɗin wai shi bai ga cigaban da aka samu ba kaga wannan hawa ce kawai hawa ce kawai to shi yasa mutum ya taka tsantsan Allah ce alabarta mana akwai abin lura mutane za su hankalta yau ga wani ya bi san zuciyar shi ya bi san ransa yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya har ya kasance bai tantance hanyar gaskiya da ƙarya kawai abin da ran shi ke so shi zai yi Allah madaukan sarki ya zama shi cikin kafirai kuma ga misalai na kawo muku da wancan dan Ingila da wannan mutumi da yanzu dakta yake bani bayani a kansa kawai hawa ce ta mai da su suka zama munafiƙai kafirai to kaga sai mutum ya taka tsantsan da bin son zuciya qala ba'd ulama yace sashi daga cikin malamai suna cewa al-kufru fi arba'ati ashiya kafirci kana samun shi ta kofofi guda hudu ne al-kufru ya kaskashi biyu akwai al-kufru al-mukhrij anil milla akwai kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kafircin da yake ba fitar da mutum yake daga musulunci ba wanda suke kira kufurun duna kufure kafirci ne amma bai kai bai kai kafirci da ka sani hadari ba irin waɗanda suka zo a cikin hadisai cewa tadoji guda biyu fil nasi kuma bihima kufurun kafirci ne a cikin mutane annabi ya ce al-kufuru ay menene at-ta'anu fil ansab wan niyahatu 'ala al-mayyit ko kuma yace maka abin nan qitaluhu kufurun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufurun kaga kafirci ne amma ba ridda bane to duka waɗannan matsalolin kofofin guda biyu na kafirci to zaka iya samun su a ƙarƙashin waɗannan abubuwan guda hudu abu na farko yace fil ghadab cikin fushi wani idan aka fusata shi sai zagi Allah wani in ya fusata sai soki addinin musulunci ko ba a samu ana samun irin wannan wata matan in ta fusata musamman akan al'amarin kishiya ta fusata akan al'amarin kishiya ka ce mata ƙur'ani fa ya ce fanki homa tsabalakun minin nisa'in masana tana iya ce maka maganan banza maganan mutu a wannan kafirci ne ko ba a samu duk abin nan ana samu ana samun kofan kafirci sosai ta babin fushi shi yasa annabi ya shiratar da mu idan kai fushi to kai shiru in ma so samu ne ka zauna in ma so samu ne kai alola saboda ta ƙarƙashin nan abubuwan da ke faruwa suna da yawa wani yana fushi ya zazzage matan ya ce ya sake ta yana ganin in ya ce mata sake uku ma ai bai more ba ya zagi uwanta da ubanta sannan ya mata sake dubu ko ɗari kaga sai a cire ukun sauran guda casa'in da bakwai ɗin sai a mai bulala don ya zama mai ladabi da biyayya to ana samun kafirci idan mutum ya fushi da haka kenan sai kai takatsantsan da al'amarin fushi sannan ana samun kafirci wa shahawa a wurin jin son zuciya sha'awa kenan mailun nafs ina zuciya ta takarkata wani in yana son abu idan shirifewa yake yi fa ba abin da ba zai yi ba a ba idan mu ne muke ganin masu neman kuɗi ba masu son kuɗi wanda yake son kuɗi ko yana son mulki sai a ce sai ya yanko kai kuma a yanke kan ko ba a yi sai ya yanke kai wata tana son ta mallake mijinta a ce sai ta kawo kaza kuma kafirci ne bokanci ne imani ne biljibt wa tsagut ai duk muna gani sha'awa kenan ita yanzu kawai tana sha'awar ne mijin yanzu ya zama nata in ta ga dama ta ce zauna nan ka jira ni sai da ya ce to hajiya in ta fito ta ce kai ina za ka ta ce je ka kwanta yake nan sai je kwanta ko cire hulan ma ba zai yi ba haka take so sha'awar ranta kenan sai ta kama mummunan hanya kuma ga nan kana gani duk wa'innan sihirce-sihircen da kake gani ana yi sha'awa ya haifar da su duk wani sihiri da kashe mutane da kake ganin ake yi da yanke kaza da yanke kaza da bokanci da ake yi duk ashahawa ta haifar da su in ka ga boka na bokanci ashahawa ne yana san ne ya samu abin da bai samu ba kwaɗayin dukiya yake ko kwaɗayin kaza in ka ga wani ya je ana mishi sihiri mulki yake nema ko kuma yana neman dukiya ko wani abu mai kama da haka ashahawa kenan akwai kafirci anan warragaba da kwaɗayi wani idan yana kwaɗaitin abu kusan duk dai ƙofofin sha'awa ne in yana kwaɗaitin abu sai da ƙarfin shi ya ƙare duk abin da ake yi a yi a samu kuma zai biya samu ka gani warrahaba da kuma tsoro wani in ya tsoraci wani abu duk yadda zai biya kare kanshi daga wannan abin tsoron zai kamar mace in ta tsoraci kishiya me ba ta yi ko ga abin da ba ta yi din dai wannan wai ƙarya ko wani makirci ko waye ko butulci wannan duk abu ne mai sauki ba ma a ƙididdige su aiki akan je gurin bokaye da ƴan bori akan je gurin duk wanda ba ka tsammani to shi ne yake cewa nan kafirci a cikin waɗannan abubuwa guda hudu ne sai shi malamin da ya faɗi wannan sai ya ce wala qadar aitu min hunna isnatayn na ga biyu daga ciki da idona na ga biyu daga ciki ya ce rajulan ghadiba faqata la ummuhu akwai mutumin da ya fusata kawai ya kashe uwarsa ya fusata ne ta bakanta mai rai kawai ya kashe uwar tasa ta Allah ji kan wannan malami da ya zo wannan zamanin da ya ga dubu da ya zo wannan zamanin da ya ga dubu da ya ga mutumin da zai hada baki da kidnappers ku zo ku sace ubana kuma daga ƙarshe a sace uban nashi akai kuɗin kuma a kashe uban kuma a raba kuɗin da shi sau na aka yi wannan a ƙasar nan wani uwace zai mata haka batun ku wani miji ko mata nan ba ma a magana uwa dai da uba su ne dai ƙololuwa ko to an yi irin wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba an yi irin wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba to kaga din dai wai mace ta kashe mijinta ko a ƙasar nan daga shekara biyar zuwa yanzu in aka ce ka lissafo labarin da ka sani mata sun kashe mazansu saboda kishi kawai za ka iya lissafo guda goma wannan ta yanke ma mijinta gaba wannan ta yi mishi kaza wannan ta daba mishi wuka wannan ta yi kaza amma ita an yanke mata hukuncin kisa tana ta ihu tana ta kwakwazo ashe rayuwar na da daɗi amma ta je ta ɗauke mu wani rayuwar tasa to ga sunan da yawa ko namiji ya kashe matarsa duk ana yi duk gayi nan wani ya fusata ya jefo matan daga bene ta faɗi ta mutu kaga da wannan malamin yana zamanin nan to ba zai ce wai na ga biyu ba ba wanda ba zai gani ba a ciki kuma kowane gaba yana da misalai kila guda dubu ma akai ya ce wa rajulan na kuma ga mutumin da yake a shaƙa ya faɗa cikin al'ishku al'ishku kawai fassarar da za ka yi masa makantacciyar soyayya ita ce ma'anan al'ishku ai nau'i ne daga cikin nau'o'in soyayya dama soyayya a larabci tana da matakai guda goma irin sun mahabba irin sama wadda duka ina ‘yan farko-farko kenan ila an gani in ka je ƙololuwan shi ne alhulla shi ne wanda Allah ya ma annabi Ibrahim da annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda a duniya babu wanda ya sami irin wannan daga Allah sai su biyu ƙololuwan kenan to a cikin hanyar in ka gama da su al-mahabba alwaye ina jin ajanibi na bakwai za ka samu al'ishku makauniyar soyayya soyayyan da yake a kanta za ka iya yin komi a kanta za ka iya barin komi kun san irin soyayyan da ke sa wata ta faɗa rijiya saboda tana son wani ita ce al'ishku kun tuna wata mata da aka same ta yarinya a nan zamfara ta faɗa cin wuta shekara uku da suka wuce kun tuna in dai ba za a bani wanin aure shi ba bari kawai ta kashe kanta kashe kan kuma ta hanyar ta fada wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kuma fada wutan to wannan ba soyayya ce wanda ba al-ishq sunan shi to shine nan malik ke cewa na ga mutumin da yake ashqa ya sami irin wannan makauniyar soyayya fata nasara sai ya koma kirista yana son wata ita kuma ta ce inda kana sona mai sauƙi ne kawai ɗauki bible shi ke nan yanzu ka daina sallah to shi yasa na ce maka da malamin nan yana nan ga ma ɗan uwa yanzu yana ce min kwanan nan ma an yi wannan ta ce ya zama kiristan ko kuma ya zama nasallallahu salamata wa lafiya ya zama na tabbatar da wanda suke da irin waɗannan misalan suna da yawa a nan to kaga inda kafirci yake mala ce wa kana ahaduhum yaqufu bil bait wani daga cikin mutanen da suka gabata yana tsawafi da dakin Ka'aba fa nazara ila imra'atin jamilatin yana cikin tsawafi sai ya kalli wata mace kyakkyawan gaske a wata riwayar an ce matacce ta kalle shi ta ganshi duka riwayoyin sun zo guda biyu a cikin kissa a wannan aka ce shi ne yana cikin ɗawafin ya ganta sai ya koma kusa da ita a wata wani a wata riwayar kuma ba hadisi bane ba a wata riwayar kuma aka ce ita ne ta ganshi ita kuma ga ta kyakkyawa sai ita ma ta ɗasa sai ta je inda yake duka dai almuhim dai me ya faru fama sha'il ila janibiha da ya ga wannan matan shikenan sai gangara gangara je kusa da ita gefenta sun makala sai ya ce ahawa hawa dini wallazaci to ajubuni fa kaifali bi hawa lazaci wa dini ajubaitin da ya a gaban a gurin wannan matan ana dawafi kun san dawafi yana da wani irin jarabawa a dawafi Allah bai ce ga wurin maza daban ga wurin mata daban ba bal ma hasali masjidil haram gabaki daya sai da kila yanzu gwamnati kawai ta danke bai ce nan maza su rika yi nan mata su rika yi amma za ga mazan na shiga inda matan suke matan ma na shiga inda mazan suke ba wanda bai mu'amala da inda ɗayan jinsi yake mu'amala yanzu haka magana da nake maka to haka ne in an zo dawaki sai dai tsoron Allah ka kawai fishe ka ba wani gurin maza daban ba wani gurin mata daban kuma ka san mata idan suna cikin harami an haramta musu masu sanya niƙabi musamman sai dai su samu abin da za su riƙa rufe ido babu laifi su ɗan samu mayafi haka su ɗan rufe ido haka in akwai maza amma ba niƙabi ba annabi ya hana mace duk da ta yi harama ta sanya niƙabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga a lokacin nan kawai an bakku kowa tashi tafi shi kenan in ka ga dama shine zaga akwai wani wanda zaga ana ana cikin dawafin ka ga wani yana ta kokari shiga cikin mata abin shi da niyya har shine aka taba mai jazairi wannan tambayan ina hukuncin mutumin da ana cikin dawafi sai ya maziyi kaga da dawafin shi ya kare kenan alolan ta kare da ka dawafin dole za ta tsaya daga nan shine abubakar jazairi ke fadin a hadha mu'min a hadha mu'min qatalahu allah ya tsine mai albarka nan take tashi to saboda an bar kowa tashi tafi shi shine zaka ga mutanen kirki sai ga mutum yana tafiya nesa nesa ya gwammace wahala gurin dawafin fiye da shiga inda rugun tsini yake ya je yana cakuɗe ɗaniya da mata wata ma matan masoyiyar Allah za ga ita mata keɓe kanta tana tafiya a hankali tana nisanta gwargwado akwai wanda na sani shi idan ya zo ɗawafi haka yakan ɗauki ƙur'ani tun da a gurin ɗawafi dama ambatan Allah ake nima sai ya lizimta ma kansa kawai ta karata alƙur'ani hikimansa shine kar ma ya gane wanda ke gefen hagu ko gefen dama ballantana ya fada cikin narko kun gane saboda dai wadda ana neman tsarki ne akwai wanda na san idan ya zo dawa fishi saboda kar ma cutar da musulmi haka yake mai da hannun shi baya bai ma dawo da hannun shi gaba ballantana turin ya tura wani ko ya tunkuda wani a kusa da ɗakin Allah ya cutar da musulmi ya fada cikin wa mayyur da fihi bi ilhadin bi zulmin zuqa min azabin alim in aka zo dawa fi sai ya mai da hannun shi baya baya wancan ya ture shi ta can wannan ya ture shi tun in ka tambaye sai ce shi yana yi ne don kare cutar da musulmi a kofar ɗakin Allah tunda an zo hedikwata kuma ai kaga dole ai ka taka tsantsan to akwai irin wannan to shi wannan bawan Allah fa masha ila janibiya sai ya tafi inda take sun maƙali sai ya ce ahwa hawa di zuciyata tana karkata tana son addini tana son in aiki da karantarwan addini sai dai wallazatu tu'jibuni amma fa abubuwa na dadi fa suna burge ni gaskiya ila an gani ina son Allah ina son addini ina son in rika aiki da karantarwan addini amma fa akwai abubuwa masu dadi a rai akwai abubuwa masu dadi a harshe akwai abubuwa masu daɗi a ido akwai abubuwa masu daɗi a kunni kuma sun saba ma addinin to su mafi suna birgi kaga ya haɗa abubuwa guda nawa kenan biyu masu cin karo da juna ce ce fa kaifa li bi hawal ladzati wa dini wa yo Allah ya za a yi ni ko in sami bin addini kuma in sami abin da nake so na sha'awoyi wai yana son ya haɗa abubuwan guda biyu ne a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya ya bi addini sau da ƙafa a lokaci ɗaya kuma ya yi ba zuciyar shi abin da take so ya za a yi in samu wannan kun dai gane roƙon shi tun da sai da ya je kusa da ita yake wannan kun gane roƙon shi ni dai ustazu ne in dai ustazu ne amma fa ni kin mun ko ba ku gane ba ni ustazu ne ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son addini amma fakin mun kuma ina shirye da ke to ita kuma faqala da taji wannan baiti nashi sai ta ce da ahaduhuma tanalil akha ai lissafin nan asarari ne ka kyala ɗaya ne sai ka samu ɗaya kenan babu yadda za a yi guda biyun nan su haɗu ga san addini ga kuma san zuciya soyayyen nan guda biyu ba su haɗuwa cikin zuciyar mutum da san addini da san zuciya ba su haɗuwa duk lokacin da san addini ya zo a cikin zuciyanka dole ne babu san zuciya duk lokacin da kuwa san zuciya zo to babu san addini sai ta ce fala yumkinul jam'u bainal hawa wad din baya taba yiwa a hada san zuciya da san addini kila kun gane jama'a wannan shi ne ƙarshen wannan bayani da malam ya kawo a gabata shida cewa bin son zuciya yana tafiyar ma mutum da imani ba tare da ya sani ba to Allah maɗaukakin sarki ya raba mai da bin son zuciya da kuma waɗannan 'yan kalmomi da muka karanta yau da izinin Allah za mu dakatar da wannan karatu sai in Allah ya kai mu da rai bayan Ramadan. Insha Allah ta'ala sai in Allah ya kai mu bayan Ramadan. In Allah kaddar mu da tsawon kwana. Muna fatan abubuwan da muka ji da wanda muka karanta da wanda muka saurara Allah ka karba daga gare mu. Allah ka rubuta mana ladan da kake ba masu neman ilimi. sannan Allah ka azurta mu da abin aiki da abin da muka sani na gaskiya Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya ya Allah ka busar mana da san zuciya da duk irin tasirin da san zuciya ke ma dan adam ya Allah ka dora mu akan daidai Allah ka tabbatar da digajigan mu akan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya sannan abin da zan ɗora mana ga baki ɗaya kowane daga cikinmu ya yi bakin ƙoƙarinsa ya kintsa kansa ya tattali kansa ga Allah da gidan lahira domin ya shiga ramadana cikin tsarki da tsafta kada ka yadda ka shiga ramadana da ƙazanta ko dai ƙazantan nan na giba ko ƙarya ko ƙazafi ko mummunan zato ko ɓatanci ga musulmi ko mummunan zato ga Allah duk yadda za ka yi cikin kwanaki goma nan da suka rage maka ka samu tsaftan zuciya da tsarkin zuciya don ka shiga ramadana Allah ya cire maka waya zawa anhum israhum wal aghlalan lati kanat alaihim wannan tabaibayi da mari da Allah ke mabayi saboda ya nauye gangan jikin su saboda zunubi to ka roki Allah subhanahu wataala kuma kai kokari Allah ya tsamar da kai daga wannan nauyin da ake jarabtan bayi da shi saboda tasirin zunubi kowa yi ma Allah wannan sannan ka kiranyi mutane akan wannan hada da istighfari ka kuma yi kyakkyawan tattali domin fuskantar Ramadan. Ka tsara makaka yadda za ka yi ibadu na salloli, na karatun alkur'ani, na sadakoki, na zuwa neman ilimi, bibiyan tafsirai, yin aiki da gaskiya da abubuwa da ke da alaƙa da zumunta, da ke da alaƙa da ‘yan uwanta, da makamantan irin waɗannan abubuwa. Cikin abubuwan da za ka shirya makanka tun yanzu shiga aiki kafi. tun kafin ramadanin nan ya zo ka shirya makanka cewa za ka shiga itikafi da izinin Allah saboda ne ka ƙara gyara alaƙanka da Allah don in ka ce shigulgulan duniya ne ba sa ƙarewa kuma ka gane cewa ko da kai ko ba ka duniya ba za ta tsaya ba duk iya yadda kake jin mahimmancinka ko a gidanka kana jin cewa duk irin yadda nake ƙoƙari a gidana kai ta ƙoƙari Allah ya karba amma wallahi ko da kai ko baka da matanka da 'ya'yanka za su rayu gurgurdan abin da Allah ya kaddara su rayu ko da kai ko baka za su rayu kada ka ga ato duk yadda nake malamin nan ina karantar da ɗalibai na tunda manzon Allah ya bar duniya musulunci bai ci baya ba bai kuma tsaya ba duk iya malantanka ko da kai ko baka musulunci zai ci gaba da ka kintsa kanka ne yadda zaka sadu da Allah saduwa cikin wannan shine abu na farko abu na biyu da nake so don Allah jama'a mai ta addu'a ga Najeriya baya ga addu'a ga ɗaiɗaiku to mi ta addu'a ga ƙasan nan ƙasan nan tana da matsanancin buƙatuwar addu'armu saboda yadda abubuwa suke tafiya ba daidai ba duk abin da ake samun shi a ƙasan nan to ana samun shi ne a ba daidai ba in aiki ka samu a ba daidai ba ka samu in aikin kake yi a ba daidai ba kake yi ba abin da ke tafiya daidai to sannan ga mu ƴan ƙasan mun lalace yanzu in kana neman amintacce a cikin ƴan ƙasan kana iya karaɗe ministry bai wuce ka samu ƙila mutum ɗaya ko biyu ba amintattu misali to ƙasan tana da buƙatuwar addu'a da haka mu tasa ƙasan nan da addu'a addu'a ta gaskiya sannan cikin abubuwan da za mu yi addu'a kuma mu yi aiki tuƙuru shine jama'a duk irin daman da ka samu ka ja hankalin dan uwanka musulmi akan cewa mu zo mu nemo musulunci izza a wannan zaben da ake fuskanta mu nemo wa musulunci izza kada mu yadda cincirin dan kafirai su yi mana dariyan keta alqur'ani yana cewa fala tushmit bil a'da wala taj'alni ma alqawmi zalimin ya Allah kada ka sanya makiya su yi mana dariyan keta kada ka sanya makiya su yi mana dariyan keta a cikin hadisi annabi na addu'a Allahumma inni a'udhu bika min darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da Allah ka tsare mu daga dariyan makiya idan yanzu kafirai inda suka fito suka yamadi din nan mu ma muka fito muka yamadi abin Allah ya kyauta abin Allah ya kyauta sai abin da suke so ya tabbata wallahi ala kulli shay'in qadir za su yi mana dariyan keta duk da ba zai sa mu daina abin da muke yi ba amma kuma zuciyarmu ba zai so ba ba muna yi ne yanzu wajen sun fi mu yawa muna tsoron sun fi mu yawa ba damuwar mu ita ce mu a cikin musulmin inda yanzu waɗansu ba su gane ba ne la shak ba su gane faɗan ba yanzu ba muna faɗa ne a matsayin jam'iyya da jam'iyya ba ba muna faɗa ne a matsayin ɗan takara da ɗan takara ba amma me ke ƙarƙashin wancan ɗan takaran akwai mutuwa a wurin da ƙasƙancin musulunci wanda shi kuma a wurin wannan ɗan takaran abin da Allah ya nuna mana shi ne babu kawai abin da muke magana kai ke da haka ba magana ne yanzu wannan ɗan takaran shi waliyin Allah ne ai na kirki ne waliyin Allah ne irin su mala bakar gumi ba wannan magana mu muke yi ba ba wannan maganar muke yi ba akan kai gaba a musulunci wanda ba ma a kallon fasikanci ba a kawai sunan musuluncin ake kallo kai akan kai gaban da yake ma mutum zai yi abin da ya an zarta mishi da hukuncin kisa kashe shi za a yi amma yanzu ga yaƙi ya farma musulmi kuma jarumi ne sai a ce a haƙura da kashe shi yanzu sai ya baɗi sai a kira shi a ce je ka fafata a fagen yaƙi in ya fafata aka ci nasarar yaƙin sannan sai a da ce to ranar kashe kafa bayan ramadana misali yanzu an fasa kashe shin saboda ne saboda a gama yaƙin can tukuna duk a musulunci akwai wannan ƙofa so da idan an zo irin wannan yaƙin kar ka ɓata ma kanka lokaci waiwa ne to ai shi ma wannan ya taɓa yin laifi iri kaza duk laifin da ke cikin da'irar musulunci Allah yana iya gafarta shi ko ba a tuba ba duk wani laifi da ka sani in dai an yi shi a cikin da'irar musulunci yana daga cikin maduna zalika liman ya sha hudun nan da Qur'ani ya ce dauka ka ce to ai wani giya yake sha Allah yana iya gafarta ba a ce tilas ba Allah yana iya gafarta laifin shan giya ko ba a tuba ba da falalansa kana iya cewa to ai wane ya zalunce mu ya ci kudin mu misali Allah yana iya biyan ka daga falalansa shi kuma ya ce to na yafe maka kun gane akwai wanda gobe kiyama Allah zai zo da su ya ce kai laifi kaza a duniya ya ce ya Allah nayi kai kaza nayi kai kaza nayi Allah ce to tunda a duniya ne rufa maka asiri yau ma bazan tona maka asiri ba na yafe maka ila kun gane so da haka kar mu ta wahalar da kanmu ai wannan ma ba kaza ba ai wannan ma ba kaza ba ai wannan ma ba kaza ba kawai mu yanzu musulunci kawai muke kallo duk da mun san akwai kalubale da yawa a yankuna na karkara mun san akwai kalubale da yawa amma in muka hada da addu'a muka yi abin da zamu iya yi irin yadda Allah ya mana na shugaban kasa ma Allah zai iya mana haka saboda na shugaban kasa ma ya fi sauki amma na Kaduna mun san kafiran Kaduna ba kafiran amana bane ba kafiran zaman lafiya bane kafiran yaƙi ne kuma shi yanzu wancan wanda aka je aka ɗauko ƙanin zamani lakwad ne fa inda za gane zamani lakwad har yanzu ba wai ya sadu da bane ya san annabi ya faku har farko farkon mulkin gwamnatin nan fa sai da suka zo gidan gwamnati suka nemi su illa ku ce ma gwamna hanci din Allah ya sa shi ma jajjartacce ne bai ɗaukar kaskanci irin wannan to aji a ɗauko wani Markus Ayuba John ƙanin zamanin Lakwad ne fa kuma har yanzu ko jiyajiyan nan jiyajiyan nan sun kashe musulmi an turo mani kawai ba mu samu sukunin buɗewa ba ne mu ga bayanan da ke ciki cikin wanda muka yi taro da su a yau yana gaya mana cewa wallahi jiyan nan sun bi yaranmu masu kiwo sun kashe mana yara takwas kawai jin zafin yanzu kawai ana muslim muslim muslim muslim wannan kalmar tana cutar da kafirai mu kuma abin da muke so liya ghayza bihimul kuffar har sai sun saduda dama ka'idan yaki in aka riga aka fara yaki to fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi Allah ce hatta idza aqantumuhum har sai lokacin da kuka lallasa su suka lallasu sosai kuka raunana karfin su shine aqantumuhum din a lokacin fashuddul wafaqa ku kakkame su ku tsananta kama su shine ma'anar fashuddul wafaq to duk in sun gane cewa ƙaryan su ta ƙare ƙarfin su ya ƙare ba su da dabara ba su da wayo dole su tafi a ƙarƙashin musulmi to a lokacin nan fa imma mannan ba'd wa imma fida'an a lokacin nan kuna iya ganin dama ku ce to za a rika ba ku kwamishina biyu da kwamishinan support wasanni da kuma kwamishinan mene a'a mata kai ma mata na da muhimmanci hafsa baba tana kokari sosai a samu dai wani kwamishina ba ga na wasanni sai a samu nami to misali dai sai a samu irin wani to za a ba ku kwamishina biyu ko uku kuna so ko ba ku so ce tanki usa to sun sadu da kenan amma soyan suna neman ne su rika samun sakataren gwamnati su rika samun dipti gabna su rika samun kwamishinoni guda takwas tara goma su rika kaza su rika kaza su rika kaza in za a bada kwamishinoni a national level sai wanda suka darje suka ɗauko sannan a bada to kaga har yanzu ai ba su sadu da sun san Allah ba to fa shuddul wafaqa ay hatta idza afkantumuhum tukuna sai mun raunana su tukuna to sannan sai mu dauki matakin da ya dace da haka ni aiki duk wanda kake da daman da zaka yi mishi bayanin nan ko a kauye cikin ƴan uwanmu ko a birni mu je ai wannan bayanin sannan sai mu hada da addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah ku yi hakuri a dai dakatar da wannan daukan amma muna da daman da mutum uku ko hudu za su yi ta'ali